الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na tasriful maidani darasinmu na sha biyar muna nan cikin shafi na sha takwas wannan rana ta juma'a 21 ga watan safar jira 1447 za mu tashi babu fa'ula babu fa'ula wannan babi zai bayani akan wato ma'aunin fa'ula e, shine sulasi amma kuma madmumul aini fi'ili wanda yake da haruffa uku amma ainul kalima harafin tsakiya yana da dhamma to shi za a bayani a kansa yaya mudari'insa zai zo haka ismul fa'il ɗinsa haka masdarinsa haka in za a yi umarni ko hani to diya za a faɗa shi ne za a koya maka to sai ce ilam ka sani ya kai mai karatu anna fa'ula lalle ma'aunin fa'ula na fi'ili mina sahihi in fi'ilin na ya zamo as-sahih shine wanda an yi bayanin as-sahihi a baya ko yawwa shine fi'ilin da bai da harafin illa kuma babu hamza tare da shi eh salima min al-hurufi min hurufi illa duk wani harafi na illa guda uku din na ya kubuta daga gare su sannan kuma babu hamza tare da shi an gane ko a kamar da yadda muka yi a a karatun da ya gabata to sai ce bidan aini amma fa ine maka magana in ya zo da ainin wadda take da damma banda fa'ala banda fa'ila ba su nake maka magana ba ine maka magana akan fa'ula wanda za a kawo misalansu wal mahamuzi da kuma fa'ula amma mahamuzi shine wanda yake ko dai mahamuzul abin fa'i ko mahamuzul aini ko mahamuzul lami shine a samu fi'ili ko harafinsa na farko hamza ko na biyu hamza ko na uku hamza wanda don mun yi su a baya to wannan shi ake kira da al-mahamuz to shi ma sai ya zo mazumumul aini to shi ma za a faɗi hukunce-hukuncensa wal misali da kuma fi'ili misali shi ne mi wawiyul fa'i wawiyu alfa'i shi ne duk wani fi'ili da ya fara da harafin wawun wal manƙusi da kuma manƙusi shi ne wanda ya ƙare da harafin illa a ƙarshe su malaman tasirifi sukan yi itilaƙin mankusi a kansa to kaga ya ambata mana a fi'ilai guda hudu na farko akwai as-sahih sannan akwai al-mahmuz akwai al-misal akwai al-manqus to dukkaninsu sai ya zamo ainul kalma ɗinsu tana da dhamma to ya mudari'insu zai kasance shine zai gaya maka yace ya ati mustaqbaluhu to mudari'insa shi as-sahih shine zai fara da shi to zai zo madmuman la gairu shi ma zai zo da dhamma eh bai da wata fuska sabanin wannan saboda haka duk sanda kaga fi'ili kaga ainul kalima dinsa tana da dhamma to a mudari ima don ma za ka yi mata ina misali ce na hau majuda eh ya zamo mai girma eh shine ma'anan majuda to kaga jimun ita ce ainul kalima ita ce harafi na biyu ko aganta da dhamma to a mudari sai ka ce yamjudu eh yamjudu ya zamo mai girma wa karuma haka nan karuma sai ka ce ya karumu karumu kaga ra'un ta zamo madumuma to a mudari'i ma za ka yi mata damma sai ka ce ya karumu ba za ka ce ya karamu ba ba za ka yi mata fataha ko kasara ba e wannan banna ne ba a ji haka daga larabawa ba e shine ya zamo karimi an gane yato ya zamo yana da ɗabi'a ta karamci ta yawan kyautatawa wahasuna haka akwai hasuna kaga sinun ta zo da zamma to a mudari'i ma sai ta zo da zamma sai ka ce ya sunu e hasuna ya zamo kyakkyawa ya hasunu shine mudari'insa wa bakhuma haka nan dahuma akan ce dahumar rajulu a lokacin da mutum ya kumbura ya ƙabe to sai a ce dahuma to a mudari sai a ce ya dahumu kha'un ita ce ainul kalima kaga can tana dhamma to a mudari ima za ka yi mata dhamma wa samura haka na akan ce samurar rajulu eh shine yayi launi tsakanin baki da fari to shine samara a larabci bisin wannan launin yasmuru to shi ma za a ce washaju'a ya zamo jarumi to a mudari sai ka ce yashju'u yashju'u eh ya zamo jarumi kenan wajabuna ya zamo matsoraci to a mudari sai ka ce ya jibunu ba'ul din nan sai ka yi mata dhamma wa ba'uda akan ce ba'udal makanu bagire yayi nisa to a mudari sai ka ce ya ba'udu yayi nisa an gane wa makusa ko ya zamo zaunanne bai zuwa ko'ina to sai a ce yamkusu yamkusu ya zama mazauni kenan shi ba inda yake zuwa wa hadusa ya faru ai hadusa al'amuru to sai a ce ya hadusu al'amari ya faru wa ƙaduma ƙadumal musafiru matafi ya dawo ba mu dari shi ma za a ce ya ƙadumu to duk dai za ka gani damma damma ake tawa ainul kalima wa hasuna zaidun zaidu ya zama mai aure shine hasuna to a mudari sai a ce ya hasunu eh ya zama mai aure kenan wa januba januba amrun amru ya zama mai janaba eh kuma akan ce januba a lokacin da ya zama manisanci januba ɗalibu ɗalibi ya zama manisanci da shi ma ana faɗa ya junubu ya zama mai janaba wasaluba ya zama mai ƙarfi an gane? yaslubu za a ce shi ma ya sulubu e salubal makanu bagire ya zama fako da mudari sai a ce ya sulubu ya sulubu to duk sanda ka samu fi'ili sahihi kuma ka ga ainul kalima dinsa tana da damma to a mudari ma sai kai mata damma babu wata fuska in ba wannan ba in ka ji saɓanin haka to kuskure ne in kuma malami ne a tambaye shi dalili wala Allah kila ya can cikin bincike ne ya jiyo daga wani balarabi to sai a tambaye shi wal agalabu abin da ya fi rinjaye min masdarihi in za a fitar da masdarinsa tushensa kenan to ya ati ala wazani fa'alin to yakan zo bisa ma'aunin fa'alin da yin fataha ga fa'un da kuma yin fataha ga ainu wa fa'alatin kuma yakan zo bisa ma'aunin fa'alatin ina misali na hau karuma akan ce ya karumu to masdari sai a ce karaman karamci karaman bi fatihin ra yawwa in ka ce karman to ya koma wata ma'ana in kai mata ɗauri an gane ko ya koma inabi alkarmu da yi marawun ɗin nan ɗauri to inabi alkaramu da yi mata fataha to karamci kyautatawa yana da kyau a kiyaye wa karamatan haka kuma yana da mazari na biyu karamatan akan ce karuma ya karumu karaman wa karamatan eh aiwa ne yana da karama zaka ji ko a Hausa ana faɗa ko yana da karama to karama din mazari ne eh to kaga karaman wazanin sa fa'alin can da yace ala wazani fa'alin kenan shi kuma karamatan wazaninsa fa'alatin can da ya ce wa fa'alatin to sai samura ya sumuru shi ma akan ce samaran shi ma yana da mazari samaran eh kenan ba a jiyo samaratan ba kenan washe ju'a ya to an jiyo shaja'atan eh shi kuma ba a jiyo shaja'an ba amma an ji shaja'atan jarunta kenan wajabuna ya jibunu eh ya tsorata eh yana tsorata sai a ce jabadatan tsoro shine masdari hmm? to wannan su ne dai mafi yawan masdaransa wannan ma'aunonin guda biyu ko fa'alun ko kuma fa'alatun to su suka fi yawa a ma'aunin fa'ula amma akwai na uku wanda bai kawo ba shine fa'ulatun kasa'uba su'ubatun yawa fa'ulatun shi ma mazdarinsa ne wasu mufa'ilihi to in za a fitar da sunan fa'ilinsa shi kuma ya ati ala tis'ati aujuhin yakan zo bisa ga ma'auni guda tara ma'auni guda tara ismul fa'il kenan sunan ma'aikaci wahiya su ne ala fa'ilin yakan zo bisa ma'aunin fa'il na hau majidin majuda ya majudu sai a ce majidun mai girma kenan shine majid wa ala fa'ilin to kuma yakan zo bisa ma'auni na biyu shine fa'il na hau karuma ya karumu sai a ce karimun mai karamci ismul fa'il kenan kaga karimin ala wazni fa'ilin sai na uku wa ala fa'alin kuma yakan zo bisa ma'aunin fa'alu na hau hasuna ya hasunu sai a ce hasanun hasanun kana jin suna hasan ko to ai ismul fa'il eh kyakkyawa shine hasanun ismul fa'il ala wazni fa'alin wa ala fa'alin to yakan zo bisa ma'aunin fa'alin bi iskanil aini nahaw dakhuma sai a ce yadkhumu dakhamun dakhmun kumbura mazdari kenan wa'ala af'ala kuma yakan zo bisa ma'aunin af'ala na hau samura ya sumuru sai a ce asmaru zaidun asmaru wato yana da launi tsakanin fari da baki haka wa ashhama eh ya zama mai wayo kenan shine ashhama eh zaidun ashhamu wasu kuma sun ce yana ɗaukan ma'anar haƙuri mai yawan haƙuri to shi ma ana ce mai ashhamu wa'ala fu'alin kuma yakan zo bisa ma'aunin fu'alu ina misali na hau shaju'a sai a ce eh shuja'un jarumi kenan ko eh ai zaidun shuja'un wa'ala fa'alin kuma yakan zo bisa ma'aunin fa'ali na hau jabuna sai a ce jabanun matsoraci eh wa'ala fu'ulin kuma yakan zo bisa ma'aunin fu'ulu bidon mila'aini walfa'i na hau junubun can da ya ce januba ko? e to ismul fa'il in kana son ka ce junub sai ka ce junub kamar mun karanta yanzu a cikin alfiyatul usul a anta junubun annabi ya tambaye a anta junubun to a ismul fa'il ne wa'ala fu'ulin kuma yakan zo bisa ma'aunin fu'ulu bi iskanil aini wa dhammi ala alal fa'i nahaw sulbun can da yace salubal makanu akan ce a mazarinsa sulbu sulbu sai a ɗaure lamun ɗin nan to wannan su ne guda tara sai ka haddace su wajibi ne a haddace su to ismul fa'il na ma'aunin fa'ula to su ne yake da su guda tara ma'aune guda tara sauraka duk sanda ka samu fa'ula to in ka azame wancan ma'auni ka ga bai hau ba sai ka ciranta ga na biyu in bai hau ba ka je ga na uku in bai hau ba dole dai sai ka samu gidansa eh wala maf'ula li hadha babi amma wannan babi bai da maf'ulun bihi li'annahu lazimun abadan abadan ne kai alif a gaba domin shi koyaushe yakan zo lazimi har abada eh shi fa'ili ɗaya ke bukata bai bukatan maf'uli an gane eh to shi yasa ba ya da mafulun bihi shi yasa ba za a kawo maka ma'aunin mafulun bihi ba saboda babu shi wal amru minhu to in za in za ka yi umarni daga wannan ma'auni su kamar af'alu din da ya bada misalan su a baya eh su shaju'a jabuna da maka saluba makusa hadusa to ga yadda shi kuma zaka auna umarnin shine sai ka ce uf'ul to shine ma'auni na umarni wannan hayu in kuma za ka yi hani sai ka ce la taf'ul kenan a wajen umarni shi ma ainul kalima don ma za ka yi mata haka a wajen hani shi ma ainul kalima dai don ma wannan don ma dai za ta ci gaba da bibiyarka waccan da ka samo ta ga fi'ili madi to tana nan ta ainul kalima ina misali na hau kamar karuma ya karumu sai ka ce mi ukurum ukurum hmm? yawwa sai ka yi wa hamzatul wasali ma bisa ka'idar da ya gaya bada a baya mun yi wannan karatu la ta karum eh karka zama mai karamci to su ne ma'aunansu to duk wannan yana magana akan as-sahih yanzu yayi maganar sauran guda uku al-mahmuz al-misal al-manqus to su kuma ya za a faɗi muzari'in su to shine yace wal misalu a wal mahmuz minhu in kuma shi ma'aunin nan na fa'ula mahmuzi ne akwai hamza a cikinsa kuma ainul kalima din tana da dhamma ina misali kama aduba eh aduba aduba qalibu ai sara za adabin eh lokacin da ya zama mai tarbiya to sai a ce aduba aduba qalibu yanzu kan dalibi ya zama mai tarbiya eh kaga mahmuzi ne saboda ya fara da hamza aidul kalima ita ce dalun ta zo da dhamma eh to a mudari sai ka ce ya adubu ya adubu eh sai ka sake maimaita wannan don magadalo kakka ce ya adabu ko ya adibu adaban shine masdarinsa fa huwa adibun ismul fa'il ɗinsa eh mai ladabi u'udub u'udub eh ka zama mai ladabi u'udub umarni kenan la ta'adub kar ka zama mai ladabi to wannan shine kaga don maɗin da ya hawayo tana nan tana nan ga madi ga ainul kalima tana nan ga mudari'i ga ainul kalima tana nan ga umarni kuma tana nan ga hani duk dai dalun dalun in ka duba zan magare ta a duba ya adubu u'udub la ta'adub wal misalu minhu to sai misali daga fa'ula wanda ya fara da wawun kenan kamar wasuma e ya zamo mai sifa mai kyakkyawa ya zamo mai kyawun sifa shine wasuma aka ce wasuma zaidun to a mudari sai ka ce yausumu yausumu eh sinin din nan sai kai mata mi yawo saboda ita ce ainul kalima mazarin safa fa'alatan ne sai ka ce wasamatun shi yasa ya ce maka wasamatan fahuwa wasimun ismul fa'il shi mai kyakkyawar sifa ne to yin za ka yi umarni ba sai ka ce u'usum u'usum ka zama mai kyakkyawar sifa la tausum kar ka zama mai kyan sifa to wannan idan ya zan ya fara da wawun kenan kuma ya zan ainul kalima tana da zamma wal manqusu minhu in ko manqusi ne kamar saruwa eh saruwar rajulu mutum ya ɗaukaka shine ma'anar saruwa yasru yana ɗaukaka ai alu to a mudari sai ka ce yasru raun ɗin nan sai kai mata dhamma mazari ba fa'alatar da sai ka ce sarawatan ɗaukaka ismul fa'il fahuwa sariyun shi maɗaukaki ne e ɗalibin sariyun bisini hmm? to umarni fa eh usuru usuru sai ka shafi harfin illa wawan ɗin ta ƙarshe tunda umarni ne usuru e ka zama maɗaukaki in za ka yi hani la tasuru sai ka shafe wawun tunda asalinsa usuru la tasuru to tunda in za a yi umarni in haraf in fi'ili mu'talli ne akan shafe harafin illa haka in za a yi hani shi ma akan shafe harafin illa to shi yasa aka ce usuru aka ce la tasuru eh don ma din ita ke nuna maka cewa wawan aka shafe eh shi yasa al-irabi akan ce usru fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfi illa ala akhirih wa dhammatu dalilun alaiha eh la tasru shima tasru sai ka ce fi'lun mudari'un hmm? sai ka ce mi majazumin bila annahiya ko wa alamatu jazmihi hasful wawi ala akhirih wa dhammatu dalilun alaiha wala ya'ti min hadha al-bab al-ajwaf to akwai fi'ilai guda uku mun yi su a baya eh su ba za ka gansu a wannan babi ba babu su a larabci shine na farko al-ajwaf fi'ili mai harafin illa a tsakiyarsa irin su ƙala a ga asuluhu ƙawala ƙulibatul wawu alifan eh linfitahi ma qablaha to shine daga ƙala sai daga ƙawala sai koma ƙala irin su baya'a kaga sai koma ba'a eh to kaga dukkanin su aji wafi ne saboda akwai harafin illa a tsakiya ma'ana in ka samu fi'il ya zama ainul kalima din sa harafin illa ne huruful illa din nan guda uku to shi ba za ka same shi a wannan babi ba shi yasa ba a jiyo ƙaula ba ƙaula laraba ba sa faɗin haka ko bayu'a ba sa faɗin haka ko naula min nala ba sa faɗin haka ko shayu'a min sha'a duk babu wannan wallafifu haka nan lafif da nau'ukansa sawa'un almafaruku ko almakarunu shi ma babu shi a wannan babi yawwa almafuruku shi ne wanda fa'ul kalima ɗinsa da lamul kalima ɗinsa harfan illa ne an gani? yawwa shi kuma almakarunu wanda da ainul kalima ɗinsa da lamul kalima ɗinsa huruful illa ne to su ma babu su babu su a wannan babi an gane? eh mun yi su a baya wal mudha'afu shi ma mudha'afi bai zuwa anan eh shine wanda da ainul kalima da lamul kalima harfan harfan iri ɗaya ne irin su madda ya muddu shadda ya shuddu adda ya uddu alla ya ullu su ba za su zo a wannan babi ba su da fa'ula an gane ko dai ka same su gidan fa'ila ko dai ka same su gidan fa'ala amma babu su gidan fa'ula kaga shi ke don kahuta amma akwai sahihi akwai mahamuzi akwai almisal akwai mankusi kaga shi ke nan wannan shi ne karatu akwai kaza babu kaza shikenan haka ta sauki da haka in kaga abin da babu an ce kuma babu kuma ka gan shi a can to lallai a yi bincike jahili ne a ce ya koma makaranta in malami ne a neme shi ya kawo dalili in bai kawo dalili ba sai a ce ya yi kuskure ya samu wahayi amma shi jahili ba za a matsaya ana tambayarsa dalili ba da dama bai sani ba ana neman dalili ga wanda ya san dalili to wanda bai san dalili ba kana tambayarsa dalili to nan za mu kwana insha Allah mun kare da sulasi yanzu abinda malam zai rufe littafi da shi shine a ruba'i da khumasi da sudasi su ne malam zai rufe wannan littafi da su insha Allah an gama maka yanzu bayanin sulasi saboda haka yanzu ka riga ka wuce ajin fi'ili mai harufa uku yanzu ka ƙara samun abin nan ci gaba ko? so in so sabu dai mutum ya haddace littafin zai fi saboda ya zama masa mabuɗi. saboda haka in kana son ka goge a ilimi kowane fanni to ka yi ƙoƙari ka samu littafi takaitacce mai fa'ida a wannan fannin sai ka haddace shi ko ka ba shi kulawa ta musamman ka ba ɓangaren tasirifi misali wannan in za ka yi hadda ya ishe ka su duk sanda an ka je ga manyan littattafai ba za ka wahala ba sannan duk 'yan ƙananan kusakurai a arbiya ba za a ji ka kana yinsu ba an gani? to amma in dai ka karanta ka aji an ɗauko wani ansa to ba za ka ƙaru ba saboda ulumul ala ne suna buƙatar mu marasa yau da gobe ana ta'ammalinsu ana ta'ammalinsu ko yaushe to in za ka yi haddacewa alhibzu aula in ba za ka iya ba to ka dinga mamarasansu lailan wani haran eh yawa ƙa'idodin su zama ma'anoninsu suna cikin ƙwaƙwalwaka ko da bakin in an ce ka ja shi da ka ba za ka iya ba amma ma'anonin kamar wannan karatun da muka yi da za a ce ka yi bayanin ƙa'idodin a hausa za ka iya ko in ka gan wasu afa'al da suka yi kama da wannan a wani wuri za ka iya gane su to ka ka fahimci karatu kenan ko ba haka ba to wannan shine Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته